بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren uku ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430 wadda ta daidai da 27 ga watan april shekara ta 2009 wannan shine kased na bakwai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al-hiqba wato hiqbatun min at-tarikh ma baina wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam إلى مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه سنة واحد وستين هجرية تأليف الشيخ عثمان ابن محمد الخميس idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu muna ƙarƙashin al-maqsad thani liman naqra'u tarikh yana bayani dangane da littattafan tarihin da ya cancanta a karanta da kuma malaman tarihin da ya kamata su zama madogara sannan kuma ya fara magana dangane da littattafan da ba su kamata su zama madogara ba da kuma malaman da ba su kamata su zama madogara ba daɗin daɗawa da kuma littattafan da za su iya zama madogara ga malami ƙwararre gogagge wanda zai iya cirowa ya iya tacewa. za kuma su zama haɗari irin waɗannan littattafan ga wanda bai da wannan siffar to ga wanda bai da wannan siffar kuma sai malam ya kawo jeren giyar wasu littattafai da malamai waɗanda su so kamata su zame wa irin shi madogara Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu bayan malam ya ɗan yi waɗannan bayanai a takaice sai kuma ya ce duk sadda muka zo karatun tarihi musamman tarihi mafi hadari daga cikin tarihohi mafi hadari da muhimmanci tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai mu rike wani asali guda daya shine asali qur'ani da sunna sun tabbatar da cewa sahabbai mutanen kirki ne to duk wani abu da ya zo ya ce su ba mutanen kirki bane sai mu tsaya mu dubi abin da kyau dube kuma ba irin na son zuciya ba dube irin na ilimi sai malamin ya kawo cewa amma fa tare da haka muna tabbatar maka da cewa mun kudurta cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mutane ne waɗanda suka fi kowa alheri daga cikin mutane bayan annabawan Allah Allah ya ƙara musu tsira da aminci abin da ya sa muka faɗa haka saboda Allah ne ya yabe su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ya musu yabo ya kuma nuna darajar su ta kai wannan matsayin wanda muka faɗi abu na biyu tare da cewa mun kudurci cewa sahabbai mutanen kirki ne sai dai ba mu yadda cewa sahabbai ma'asumai bane ba sa kuskure ba su yin abin da ba daidai ba ba mu kudurta haka ba sai dai abin da muke ainihin wato kudurcewa shine a wasu kuskure yana iya faruwa amma kuskure ba zai iya faruwa a duk abin da suka haɗu suka yadda da shi ba domin ba masu ba duk wasu al'umma na musulmi in har suka taru akan kaza daidai ne da su da malamansu wannan abun ba zai taɓa yiwa kuma daga ƙarshe ya zama ba daidai ba matuƙar an samu malaman wannan al'umma da al'ummar musulmi gaba ɗaya sun haɗu akan daidan wannan abu to babu shakka wannan abu ba zai yiwu ya zama kuskure ba saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda al-imamu ahmad ya ruwaito da annabi yake cewa al'ummata ba za ta haɗu akan ainihin wato kuskure ba ko kuma ba za su haɗu akan ainihin bata ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a nan shine ainihin malamin ya cike mana da magana ƙarshe wadda muka kwana akai akan cewa dan haka su sahabbai in har suka haɗu akan abu to ma'asumai ne daga abin ya zama ba daidai ba sai dai kuma a matsayinsu na ɗaiɗaya wato ana iya samun in wani ya kaɗaitu da wani ra'ayi wannan ra'ayi zai iya zama akwai kuskure a ciki ko makamantan ainihin haka sai ce domin mu ita ce annabawa ne kadai Allah maɗaukakin sarki ya tsare su daga laifi ko kuskure haka mala'iku Allah ya tsare su daga laifi ko kuskure ba mu yarda cewa wani daga cikin ahlul baiti sayyidina ali ne ko kuwa a imma ne waɗanda shi a ke riyawa cewa wai ma'asumi bane babu wani ma'asumi aliyu ba ma'asumi bane matsayin shi ɗaya da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama a wajen isma haka nan fatima haka ‘ya'ya da jikoki da tattaɓa kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama gaba ɗaya babu wadda take ma'asumiya ce gaba ɗaya tun daga Khadija har zuwa ainihin ta ƙarshen su idan jama'a sun fahimci wannan sai malam ya ce wa nahnu fi kitabina hadha nas'a jahidina ila at-tafriq bayna al-haqa'iq war raqa'iq فحبنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ولن يكون أبدا سببا لطمس الحقائق وإغفالها ولا نرى عيبا بعد استشارتنا من نثق به من علمائنا ومشايخنا أقول لا نرى عيبا في الخوض في هذا الموضوع لمجرد الخوض بل العيب في أن, في أن يخوض الإنسان بجهل أو سوء نية أو هما معا أما إذا كان الخوض بعلم وعدل وإنصاف وتقوى فالذي ظهر لي أنه لا مانع منه kun ji abin da malamin ya faɗi a cikin gaɓoɓi guda biyu ya ce wa nahnu fi kitabina hadha mu a cikin wannan littafi namu hikbatun min tarih nas'a za mu yi iyakar ƙoƙari jahidina ila tafriqi bainal haqa'iq war raqa'iq za mu yi ƙwazo matuƙa wajen ƙoƙarin bambance haƙiƙanin al'amura waɗanda suka faru da kuma abubuwan da suke ba haƙiƙa bini ba ne waɗanda ba su faru ba ma'ana abubuwan gaskiya da suka faru da kuma abubuwan da yake ba na gaskiya ba ne an ƙirƙiro su ne da aka ƙirƙiro su sai su zama a cikinsu akwai wani abu da zai sa ka ga cewa wannan abun ba daidai ba ne amma kuma an kirkiro shi ne kawai dan ƙarshe a sa ka kasowa ne ko ka kiwa ne ko makamantan haka to za mu yi ƙoƙarin bambance tsakanin gaskiya da ainihin ƙarya a cikin wannan littafi namu domin kuwa fa hubbuna li ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama lam wa lan yakuna abadan sababan li tamsil haqa'iqi wa ighfaliha kaunar da muke wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ta taɓa sa mun danne wasu abubuwa na haƙiƙa da suka faru a baya ba ba kuma a nan gaba za su samu har abada mu ɓoye wani abu wanda yake haƙiƙa ne da ya faru ainihin ba ko kuma mu ainihin shashantar da mutane akan wannan wato ku duba saboda tsabar ƙaunar da muke wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta sa a ce ma'iz sahabi ne yayi zina sai mu ce ƙarya ne ai babu sahabi ne amma ya yi zina ma'iz kuma muna ƙaunar shi kuma sahabin manzon Allah ne amma ba muna ƙaunar shi ne don ya yi zina ba sai muna ƙaunar shi don shi sahabi ne to ƙaunar da muke mishi ba za ta samu ɓoye wannan abun ba misali yadda bukhari ya ruwaito ma'iz din nan ya yi zina an yi mishi haddi haka Bukhari ya ruwaito ga wata mata sahabiya ce ta yi cikin shege annabi ya yi mata haddi bayan ta haihu duk waɗannan sahabbai ne ko to ƙaunar da muke musu ba za ta sa mu danne waɗannan abubuwan mu ta ɓoyewa kada a bari su fito ba mu za mu fito mu bayyana wa mutane haƙiƙaninsu kuma sai mu bayyana mutane ai dama muka ce ba ma'asumai bane to tunda ba ma'asumai bane faruwar haka daga gare su abu ne wanda yake zai iya yiwuwa amma kuma faruwar haka ba ta sa abin ya halatta ɗaya kenan to a nan ne za ka gane bambancinmu da 'yan shi'a misali yanzu a nassin cikin sahihul bukhari aka ruwaito cewa sayyidina ali ya sha giya ya sha giya ya maƙil aka tashi ainihin aka naɗa shi ya limanci sai ya ɗauko kulya ayyuhal kafiru la a'budu ma ta'budun to da yake ya bugu sai koma yana wa nahnu na'budu ma ta'buduna yana tufka da warwara lokacin da haka ta faru sai Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku mu'minai daga yau kar ku sake kusanta sallah a halin kuna cikin buguwa har sai kun watsake kun san halin da kuke ciki wannan ayar sai ta haramta shan giya a lokacin da ya daidai da lokacin sallah ko kusa da lokacin sallah to yan shi'a ba sa so a faɗi wannan tarihi to amma matsalar ita ce sadda aliyu ya sha giyan nan ai ba haramun ba ce da ita da kunun zaƙi duk ɗaya ce don haka ba laifi yayi ba kenan ashe za mu kawo maka gaskiyar abin amma sai mu faɗa maka me ma'anar shi ya fi sauƙi da mu danna abin kuma abin gashi ya tabbata ko kun fahimta jama'a shine wani ɗan shi'a ya taɓa rubuto mini cewa uban waye ya ruwaito cewa Aliyu ya sha giya sai na ce uban Abdullahi Muhammad ibn Ismail al-Bukhari tambaya ce cikin fushi kuma na bashi ansa cikin kwanciyar hankali uban waye shine uban abdullahi muhammad ibn isma'ila al-bukhari shine ya ruwaito ina fatar an gane idan kun gane wannan to bashi cikin aqidar mu mu wai wana namu yaya abin da yake ba daidai ba saboda muna son shi sai mu ce a'a ƙarya ake mishi a in abin ya tabbata gaskiya ne gaskiya ne yau shekara kamar goma sha uku da ta wuce 1996 a police station na sabon garin zaria a daidai wannan abinan station post na kasuwar mata aka kamo dan shi a ya saci janareta sai suka tafi wai za su zanga-zanga suna kabbara ga osi din za su firgita shi sai fito ya ce duk wani iskanci naku ba wanda ban iya ba duk mun yi wannan shegantakar ya ce yanzu kuna nufin ku a cikin addinin da kuke bi wato naku zai yi barna kuma ku zo ku ɗaure mai gindi yanzu nan za ku mai da abin addini ne wato addinin ku ya halatta mishi ya haka madadin su je su kashe magana cikin ruwan sanyi wai sun zo za su yi kabbara a kofar police station wai sai an ba su shi ko kun fahimta jama'a to mu babu haka a cikin aqidan mu duk inda gaskiya take za mu bar ita gaskiyar ta bayyana in ya so in tana ɗaukar wata ma'ana wadda za ta fitar da al'amari a yadda yake sai mu bayyana kamar me ma'iz ya sha giya na'am ma'iz ya yi zina alghamidiya ta yi zina menene wajihin wannan saboda mutane ne su ba ma'asumai bane dan haka manzon Allah ya tsarkake su daga ainihin zunubin da suka yi shikenan wajihin abin to wannan ya hukunta a soke su a'a don haka bayan an kashe ma'i sai manzan Allah ya ji suna zagin shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwabe su domin a yanzu in ka zagi ma'iz da cewa kuma mazinaci ne da nufin zagi na batanci to kayi mishi me kayi mishi kazafi don an riga an yi mishi haddi wanda kwadiye laifi aka yi mishi haddi to ko a lahira aka je babu sauran hukunci a wurin Allah sannan wannan haddin yana kankare mishi duk wani zunubi da ya faru kafin shi a ƙarƙashin wannan kun ga mu bayyana gaskiyar ma'iz sahabi ne ko ba sahabi ba sahabi ne ya yi laifi amma yaya wajihin abin yake saboda mutum ne na haka babu wata matsala mutum ne ya yi laifi da mutane ka iya yi na ɗaya kenan na biyu aliyu ya sha giya ya sha giya a sadda ya sha giyar ba haramun ba ce don haka ko da ya sha ya yi abin da ya faru a cikin sallah duk da haka Allah bai haramta ta ba sai ya hana shanta in za a yi sallah ko an kusa sallah har zuwa wannan lokacin ba a haramta ta ba har da hakan ta faru sai aka ce dai amma kusa da sallah ko lokacin sallah kar a sha ta da haka in za ka sha sai ka sha da daddare kafin alfijir ya fito ka watsake haka suka rinka yi tunda ta zama musu jiki wani ya shekara arba'in ko sittin yana shanta don haka sai an bi sannu sannu wajen a hana ta rana ɗayan ba haka ba wani sai ya ridda domin malik baban anas dan malik dalilin shan giya ne kawai ya ce ba zai addinin musulunci ba ya ce zai iya sallah zai iya duk abin da ake yi amma matsalar ita ce ba zai iya rabuwa da shan giya ba kuma ya ji cewa wannan mutum da ya zo da addini yana kyamar giya dan a lokacin ma ba haramta ta ba kyaman nan tana fassara mai to wata ran za a kai ga hanawa to shi ko yake cewa kada Allah ya nuna mishi randa za a ce ba kyau a sha giya a duniyan nan da aka yi je shahada shahidul khamri kenan ya je saka kanshi a cikin tekun fasha ya mutu dan kada ya rayu rayuwar da za a ce giya ba a shanta kaga wannan shine jahiliya na asali ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya tsare mu dan haka jama'a kun ji san da muke wa sahabbai bai taba samun boye wata haƙiƙa ba kuma shi yasa malam yace lam san bai taɓa sawa mun ɓoye ba wallan kuma san ba zai taɓa sawa ba ya zama sababan sababi li tamsil haqa'iq domin shafe wata haƙiƙa wadda ta faru wa ighfaliha ko kuma sakartar da ita a shashantar da abin a yi ƙoƙarin a yi wa mutane wayau saboda wai muna son su a sai an fito da abin a ce kaza ya tabbata amma fa da sharaɗin ne in ya tabbata din malam yake cewa wala nara aiban mu ba ma ganin cewa laifi ne ba'da istisharatina man nasiqu bihi min ulama'ina bayan da muka shawarci waɗanda muka amince da su daga cikin malamanmu wa mashayikhina da kuma waɗanda suke karantar da mu to muna ganin ba mu da ainihin wato wani aibi dangane da mu kutsa cikin irin wannan tattaunawa domin za mu kutsa ne da me da ilimi da kuma me da bin ka'idoji da me da taka tsantsan da aƙidanta cewa waɗannan mutanen muna tattauna tarihin mutanen da suka fi kowa daraja ne bayan annabawa ba wai za mu kutsa ne da son zuciya da fushi da ƙiyayya a'a don haka mala ya ce aqulu ƙari da cewa nake la nara aiban fil khawd fi hadha al mawdu muna ganin babu wani aibi babu wata matsala dangane da mu kutsa a cikin wannan matsala li mujarradil khawd matukar dai kutsawa ce kadai kutsawa dai mu kutsa mu bincika to babu aibi balil aibu fi an yakhuda al insanu aibi da na ƙasa zai faru ne ga mutum ya kutsa bi jahalin da jahilci bai san abun ba kawai ya je fada ciki kawai saboda ya iya karatu aw su'i niyyatin ko kuma mummunan niyya aw huma ma'an ko kuma ya hada su duka biyu ga jahilci ga muguwan niyya kamar yadda galibin yan shi'a suke kutsawa a siffa ta farko kuma fa ga jahilci ga kyakkyawan niyya kamar irin yadda na rinka baku labarin waɗannan professors irin su professor ko dr moa abdul daga jami'ar ibadan ya kutsa ciki yana da kyakkyawan niyya amma yana da tantagaryar jahilci game da ilimin tacewa da tantance abin da yake daidai daga abin da yake ba daidai ba tunda ya iya larabci duk abin da ya karanta da larabci kuma ya iya turanci sai zo sai fassara shi zuwa ga turanci kawai ilimin tacewa da tantancewar fa Professor Abdul Bayi da shi har rasu Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi shine HOD na Department na Arabic and Islamic Studies daga 1981 zuwa 1983 a University ta Ibadan na fata an gane Allah ya gafarta mishi to wanda duk zai kutsa in dai da jahilci ne da mummunan niyya to wannan ba a yarda ya kutsa ba haka inda jahilci da kyakkyawan niyya ba a yarda ya kutsa ba to balle kuma ya zama ko da yana da ilimi amma kuma da me da mummunan niyya nan ma ba a yarda ba sai ya zama me yana da ilimi yana da kuma kyakkyawan niyya ilimi akan me ilimi akan ilimin da ke tacewa da tantance abubuwan da yake karantawa sannan kyakkyawan niyya ita ce me ya kudurta abubuwan da Allah ya faɗi game da sahabbai a cikin alkur'ani gaskiya ne abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin faɗi a kansu gaskiya ne sannan kuma ya kudurta cewa wannan tarihi ne wanda in ya ɓaci musulunci ya ɓaci mu ma musulmi mun ɓaci wannan tarihi ne da in ya gyaru to musulunci gyararre ne kuma mu ma musulmi gyararru ne to duk wanda yake da wannan siffar jama'a ya kutsa cikin tarihi kowane iri ne zai fita lafiya shi yasa za mu zo za mu magana akan wasu ka'idoji daga ciki akwai waɗanda malaman farko suka sa musu alhisnul mani' wato garu ko katanga wadda take mai cikakken tsaro mai tsaro wanda in har za ka kutsa tarihin to ka fara shiga cikin wannan garu ɗin tukuna wanda zai zama zai baka cikakken tsari da tsaro daga abin da wasu suka fada na hadari a baya Allah ya kiyaye mana yake cewa amma idza kana al bi ilmin yace amma in ya zama kutsawar za ta zama da ilimi ne wa adlin da kuma adalci wa insafin da kyakkyawan nazari wa taqwa da tsoron Allah da taka tsantsan fallazi zahara li abin da ya bayyana gare ni annahu la mani aminhu to babu abin da zai hana a kutsa in dai akwai waɗannan sifofin akwai waɗannan sifofin ina fatan mun gane izan to tun da haka ne labudda an na'taqi da anna sahabata khairul bashari babu makawa dole mu kudurta cewa sahabbai su ne mafi alheri daga cikin ainihin wato mutane bayan annabawa kenan kamar yadda muka gabatar a baya wa anna ataqida annahum ghairu ma'asumina kuma lallai ne mu kudurta cewa su sahabbai fa ba ma'asumai bane wa anna ma waqa'a min ba'dihim khata'un kuma abin da ya faru daga wasu sahabbai kuskure ne la khati'atun ba zunubi bane wato ba ganganci bane kuskure ne shine alkhata'u kuskure alkhati'atu laifi to ba abu ne suka yi da gangan ba ko da ya tabbata wane ya yi kaza ya tabbata to sai ya ɗauka abu ne ya afku ta hanyar kuskure sai ce wa shattan bainal amraini akwai bambanci ko tsakanin waɗannan al'amura guda biyu tsakanin kuskure da ganganci fa idza ja'at riwayatun fa idza ja'at ka riwayatun dan haka idan wata riwaya ta zo maka فيها طعن في صحابي ودى تكي سوكر ون صحابي فلا تقدم على ردها كرك ينقرك تنكئتا ولا تقبلها sannan kuma karka karɓe ta hatta tanzura fiha har sai ka yi bincike a cikinta riwaya ce ta zo ta ɓata wani sahabi karka karɓe ta kar kuma ka ture ta har sai ka yi bincike fa in wajatta sanada sahihan in ka samu isnadin da ya kai zuwa gare ta ingantacce ne فهذا من الأشياء التي هم غير معصومين فيها to sai a ce wannan na daga cikin abubuwan da suka faru ga sahabbai waɗanda dama su ba ma'asumai bane game da wannan abun ya same su fahum yukhti'una dan haka suna iya yin kuskure kasa'iril bashari kamar yadda sauran mutane suke iya yin kuskure wa in wajadta sanaba da'ifan idan ku ka samu sanadi da salsalar da ke kaiwa zuwa ga wannan kissa da take bata mutuncin wannan sahabi in ka same shi mai rauni ne fabqa alal asli to sai ka tsaya akan asali menene asali wahum wahuwa annahum khairul bashari ba'da anbiya illahi asali shine su ne mutanen da suka fi kowa cikin mutane bayan annabawan Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi Allah ya daɗin tsiran shi da aminci ga annabawan shi jama'ar musulmi kun fara jin wannan ka'ida ko أما مدح الله تبارك وتعالى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو في قوله جل وعلا yabo da Allah mai albarka da ɗaukaka yi wa sahabbai wato wanda Allah maɗaukakin sarki yi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin wuraren ga wani wuri da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa Muhammadun Rasulullah ya ce Muhammad manzon Allah ne والذين معه أشداء على الكفار waɗanda suka zo waɗanda ke tare da shi suna da tsanani ga kafirai ruhama ubainahum kuma suna da tausayi a ainihin wato tsakaninsu wannan siffa ce da Allah yake siffanta annabi da sahabbai shi an fara siffanta shi da cewa shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'ahu waɗanda ke tare da shi sune sahabbai ashidda'u alal kufari suna da tsananin ƙiyayya da gaba da kafirai rahama'u bainahum suna da matukar soyayya da ƙauna a tsakaninsu yanzu wannan yabo ne ko ba yabo ba to duk wani wanda ya zo ya ce muhammadu ba manzon Allah ba ne ko profesa wani ne sai ce ƙarya kake dan Allah ya ce muhammad rasulullah duk wanda ya zo ya ce sahabbai masu tsananin ƙin junansu ne sai ka ce ƙarya kuke saboda Allah ya ce masu tsananin son junansu duk wanda ya ce sahabbai masu matukar nuna wa kafirai kauna ne sai ka ce ƙarya ne Allah ya ce a shidda wa alal kufari ina fatan kun gane wannan shine al'aslu shine asali Allah ya ce kaza to duk wanda ya faɗi sabanin haka sai ya ce ƙarya ike yi ina fata an gane tarahum ruk'an sujjadan zaka gansu suna yawan ruku'u da sujuda yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana suna ta neman falala da yarda Allah to waɗannan na daga cikin siffofin su wajen ibada suna da me suna da yawan ruku'u da sujuda sallah kenan sannan sun yarda da Allah yana da falala ko ba su yarda ba sun yarda har gashi suna nema suna kuma neman yarda Allah in juwa ya faɗi wannan maganar Allah to in wani ya ce sahabbai ba sa neman yarda Allah ba sa kaza ba sa kaza ba sai ka ce ƙarya ne me yasa zaka ƙaryata ni sai a ce saboda Allah ya faɗa aka san abin da ka faɗi wa man asdaqu min Allah qila wa yafi Allah gaskiyar magana babu sai ce simahum fi wujuhihim min asarin sujudi alamarsu tana bayyana a goshinansu a fuskokinsu na daga cikin alamar ita ce ana ganin shaidar sujuda a goshinsu wani lokacin sai a ga wurin ya yi duhu ko kuma a ga kanta a wurin wannan ita ce alama wadda take bayyana a zahiri alama wadda take bayyana a zukatan muminai kuma shine in aka gansu sai a gansu mutane ne waɗanda suke da nabara suke da hasken fuska sai gan suna da alheri a fuskarsu suna da sakin fuska dalili dalilin sujuda ina fata an gane domin ire-iren waɗannan abubuwan jama'a suna bayyana a haƙiƙa suna bayyana a ma'ana kamar hadisi ne sahihi da al'imamu abu dauda ya ruwaito shi wani sahabi ya zo rasuwa sai aka ga yana ta zufa yana yarfewa sai aka tambaye sai ya ce dama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-mu'minu yamutu bi araqil jabin mu'mini yana mutuwa ne da gumin goshi to gumin goshi yana daukar ma'ana biyu a ga ya zo rasuwa zufa na ta zuba a jikin shi wannan alama ce ta cewa shi mumini ne alama ce ta cewa iyakar wahalar ƙarshe kenan a'a ya je yana faskare ne yana noma yana wahalhalu zufa na ta zuba har ya mutu a irin wannan wahalar alama ce ta imani kaga wannan alama ce ta mai ta ma'ana ita kuma to haka wannan wurin ma alamar da ake gane sahabbai da ita ita ce tambarin sujuda da ke ainihin fito musu a goshi Allah ya ce zalika ka ji irin wannan kwatancen da Allah ya yi wa Muhammad a cikin alkur'ani da mutanen da ke tare da shi masaluhun fit taurati haka ya misalta su ma a cikin attaura irin yadda ka ji wannan kwatancen da Allah ya ce Muhammad Rasulullah in ka karanta attaura Old Testament haka za ka gani sannan sai ya ce wa masaluhun fil injili amma yadda misalin su ya zo a cikin injila ita ce littafin annabi Isa ka zar'in an misalta su ne da cewa za su taso kamar shuka ce akhraja shafa'ahu wadda ta fitar da ƙwaurinta wato shuka idan aka shuka ta ta fito kamar dawa sai ga ta dan fito da dan ƙwauri kaɗan wanda ganye zai bayyana a kai ko wanda in ka sa yatsa ma za ka iya murje ta haka da ita da ƙasa duk su nutse to haka Allah ya siffanta suke tasowa a cikin alqur'ani fa'azarahu sai Allah madaukakin sarki ya karfafi wannan ƙwauri na wannan ainihin shuka fastaghlaba sai ya kauri fastawa har ya daidaitu ya tsaya ala suqihi akan wannan ƙauri nashi yu'jibu zurra'a yana ainihin burge manoma idan suka zo suka gani to me ake nufi anan wato shuka ce za a shuka hatsi kwaya ɗaya sai ga ya fito ya zama ɗan ƙarami haka abin tausayi a murje shi ya mutu don haka kyale shi yana rayuwa yana rayuwa har sai ka ga shuka lokacin da ta zama ta girma ɗauki cewa masara ta haɗa ƙwaurinta har ta fitar da goyo ya kake ganin al'ajabi da ban sha'awa a fuskar manomi to haka siffar sahabbai ta zo a cikin ainihin injila wato mutane ne za ta su taso suna tsoron kamar ma a sa baki a buce su amma sai Allah maɗaukakin sarki sai karfafe su har sai sun kai labari wannan ita ce siffarsu da ta zo ainihin a cikin injila Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi wa ainihin wato sahabbai wannan ne wato irin wannan tarbiyya liyaghiza bihimul kuffar domin kafirai su ainihin fusata su ji haushi wa'adallahu alladhina amanu Allah ya yi wa muminai alkawari wa amilus salihati da waɗanda suka yi aiki na gari minhum daga cikinsu maghfiratan Allah ya ce zai ba su ainihin gafara wa ajaran kuma Allah zai ba su lada aziman mai girma me yasa Allah ya kawo minhum saboda farko ya ce wallazina ma'ahu waɗanda ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallama akwai sahabbai ko to a cikin tafiya akwai munafukai waccan siffar ba ta tabbata ga waɗanda suke munafukai bane to da aka zo nan ƙarshe sai ya tantance don ka a ce to duk waɗanda ke tattare da shi ɗin nan za su samu gafara a'a ai su muminai su ne suka yi imani suka yi aiki na gari to su ne minhum amma waɗancan munafukai fa su abdullahi ɗan salulu ba su yi imani ba ba su yi aiki na gari ba don haka ba su daga cikin waɗanda gafara Allah za ta kai gare su wannan ita ce aya ta 29 a cikin suratul fatihi mala yace fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya madaha Allah tabaraka wa ta'ala jumlata ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allah mai albarka da ɗaukaka ya ainihin yi yabo ga jimillar sahabban manzon Allah baki ɗayansu duk wanda ya cancanta a ce mishi sahabi wannan aya ta yabe shi abin da yasa su munafukai ba a saka su cikin sahabbai ku kiyaye wannan da kyau munafukai ba a saka su cikin sahabbai don haka duk waɗannan da kuke jin ana cewa wane munafiki ne kamar Abdullah dan Ubay dan Salul ba kuma za a koma a ce mishi sahabi Ubay a sai dai munafiki wannan shi shine sunan shi kenan imma sahabi imma munafiki don haka waɗannan su Abu Huraira su Abu Bakar Siddiq su Umar su Uthman su Talha waɗannan sahabbai ne to su waɗannan Ibn Salul fa su ba sahabbai bane su munafikai ne to waɗanda Allah ya ba su ne jimillar waɗanda suka tabbata cewa sahabbai ne su ne waɗannan da suka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama idan al-aslu fihim al-madhu to kenan asali game da sahabbai shine yabo duk inda aka ambaci sunayen sahabbai a Qur'ani jama'a ba inda aka soke su duk inda aka ambace su a cikin sunna ba inda aka soke su sai me sai yabo to asalin su shine yabo وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما يتبت تيوى النبي صلى الله عليه وسلم آياتي لا تسبوا أصحابي كركو زاج عينهم صحبينا فلو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا دومين فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce kar ku zagi sahabbaina domin kuwa da ɗaya daga cikin ku ku musulmi har kiyama ta tashi za ku ainihin wato ciyar da sadaka ta ainihin wato dutse wanda wato ta zinare wanda ya kai daidai da dutsen uhudu ku duba jama'a zinare wanda girman shi ya kai girman dutsen uhud da za ka ɗauka ka bayar sadaka ma balaga mudda ahadihim wannan zinarar da ka ɗauka ka bayar da ya girman dutsen Uhud bai kai ainihin wato daidai da darajar mudun nabiyu guda mudu guda shine ne tafi biyu da za ka ɗiba ka bayar ka ba da tafi biyu an fahimta wato sahabi ya ba da tafi biyu kai kuma ka ba da me ka ba da sadakar da ta kai girman dutsen Uhud me za ka bayar zinare shi kuma ya ɗauki zinaren ne ko dabino ya bayar to nashi ya fi naka naka ba zai kai nashi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala nasifahu naka ba zai kai nashi ba ko da rabi ma wato ko da ciki haka guda da a ce za ka ɗauki zinaren da ya kai girman dutsen Uhud ka bayar sadaka sahabi ya ciko hannun shi da dabino haka hannu ɗaya ya bayar to wancan zinaren naka bai kai wannan nashi dabinon cikin tafi guda ba aka ce dalili sai a ce saboda shi sahabi ne kai kuma ba sahabi ba ne da shi malam ya ce wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito shi hadisi yana nan a cikin sahihul bukhari a cikin kitabu fada'il sahaba babu law kuntu muttakhidan khalila hadisi na dubu uku da ɗari shida da saba'in da uku da sahihu muslim kitabu fada'il sahaba babu tahrimi sabbi sahaba radiyallahu anhu hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da arba'in da ɗaya jama'a kun ji wannan don haka jama'a ku fahimci wannan ka'idar ita ce me ita ce asali menene asali shine yabo misali duk ɗan da aka haife shi a kaduna daga shekara arba'in zuwa yau asali da ya tashi ya ji a kaduna shine akwai wani mutum mai suna ahmadu cancangi me asalin wannan mutum mai kuɗi ne baka taba ji an ce talaka bane shine asali ga duk ɗan kaduna eh to in wani ya zo daga akwa ibam ya ce cancangi talaka ne sai kai ka tsaya akan asali sai har ya kawo maka dalilin da zai rusa abin da ka sani na asali duk ɗan da aka haife shi a nan zaria abin da ya sani shine haruna ɗan ja mai kuɗi ne to sai aka samu wani ya zo daga birnin kebbi sai ya ce ai harun ɗan ja talaka ne sai a ce a'a kai ɗan zaria ka tsaya a me a asali shine harun dan ja kuɗi ne har sai wancan bakabe ya tabbatar da talaucin harun dan ja to wannan kuma abu ne da ba zai yiwu ba domin ya tabbata an haife ka ka ji ka gani ka taɓa ka jingina misali yaushe zai yi wani bako da ya zo bakon haure ya zo ce zai tabbatar maka da abin da ya saba waƙi in abin da ka sani ina fata an gane to don haka jama'a wannan misali ne ne mana misalin qur'ani ya wuce wannan dan Allah da kanshi ya yabe su manzon Allah ya yabe su sai aka samu wani ya zo sai shi din nan ba a san shi ba balle a san waye yabe shi sai zo ce mutanen banza ne da aka je aka binciki shi wannan wurin malamai da suka san shi kuma da aka ji sun ce shi ɗin ai asali mutumin banza ne to mutumin banza ya zo yana ƙaryata Allah jama'a in ba dan jama'a sun bata ba sai a bar magana Allah sai a kama maganar batacce maƙaryaci waɗanda suka zauna da shi sun yi rubdugu akan cewa wane ƙarya yake wane koje ne wajen labarai wane mutumin banza ne wane an tuhumce shi wane duk duniya ta haɗu akan makaryaci ne waɗanda suka zauna da shi suka faɗi haka sai ya zo ya tattara labarai wajen guda ɗari biyar game da sahabbai ya ce duk mutanen banza ne nan kuma ga Allah da ya saukar da alkur'ani tun daga saman bakwai nan ga manzon Allah wanda ya kawo mana addini ya ce su mutanen kirki ne jama'an ba dan shi'a da yahudawa sun bata ba sai a bar duk magana Allah sai a ce wancan gaskiya ya faɗa ko kun fahimta jama'a wannan kaɗan daga cikin ta'adin da yahuda da 'yan shi'a suka yi a musulunci kenan Allah ya kyauta malam ya ce fahaza madhun wannan yabo ne min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li ashabihi ga sahabban shi radiyallahu anhum Allah madaukakin sarki ya ainihin wato ƙara musu yarda sai malam ya ce wa sayati tafsilu zalika bayani dalla dalla zai zo fil kalami an adalati sahaba akwai inda malam zai ware mana bayani dalla dalla game da tabbatar da cewa sahabbai suna nan kamar yadda Allah ya tabbatar da su cewa su adilai ne fi babin mustaqillun mustaqillin a cikin babi sukucin da guda mai cin gashin kanshi min hadhal kitabi a cikin wannan littafi jama'a kun ji wannan da kyau ko qala abu muhammadin al-qahtani fi nuniyatihi babban malami abu muhammad abdullahi alƙahbani ya faɗi a cikin nuni ya shi ya ce la taqbalanna min at-tawarikh kullama jama'a ruwat wa khatta kullu banani irwi al-hadith al-muntaqa an ahlihi siyama dhawi al-ahlami wal asnani كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان كنت أبن من نونية القحطاني يا فدي wannan littafi nuniyatul qahtani kun gan shi nazo da shi gashi alqasidatu nuniyya lil qahtani li abi muhammad abdullah ibn muhammad al andalusi al qahtani gashi wannan littafi waƙe ne wanda yadda kaga yadda risala take ka ce risala ma ya waƙe domin risala dama abubuwa uku take ɗauke da shi aƙida fiƙihu sannan ladubban rayuwa to haka wannan littafi yake aqida fiqhu na dubban rayuwa waƙe ne yake yi game da duk abin da ya shafi aqida da ibadoji sallah azumi zakka hajji duk sallama da yadda ake zaman aure duk sai da ya kawo a cikin ainihin wannan littafi na shi ina fatan mun gane daga ciki ne malamin ya yanko waɗannan baitutuka bar ku ji abin da yake cewa yake cewa la taqbalanna min at-tawarikh kullama jama'ar ruwatu wa khatta kullu banani yace kakka karbi duk wani tarihi wanda masu riwaya suka tattara ko kuma duk wani abu da yatsu suka tattara suka rubuta ba kowanne zaka karba ba irwal hadis al muntaka an ahlihi yace ka rinka ruwaito hadisi tatacce an ahlihi daga waɗanda suka san shi hadisin siyama zamul ahlami musamman ma waɗanda suke mutane ne masu girman mutunci wal asnani waɗanda suke dattawa kabnal musayyibi kama ibnul musayyib wa kenan sa'id ibnul musayyib wal ala'i da al'ala wa malikin da imamu malik wal laisi da imamu lais wa zuhri da muhammad ibn shahab zuhri au Sufyan ko kuma Sufyan ibn Uyayna yace waɗannan su ne irin mutanen da ya kamata ka rinka ruwaito hadisi daga gare su jama'a mun fahimci wannan da kyau ko gashi ne yace ka duba nuniyatul qahbani daga baiti na ɗari da saba'in da tara zuwa baiti na ɗari da tamanin da ɗaya ko kuma a cikin nuskar da ke hannuna daga baiti na ɗari da tamanin zuwa ɗari da tamanin da biyu ina fatan ku tsaya ku fahimci waɗannan jumloli ko waɗannan baitutuka ku ji abin da yake cewa la taqbalanna min at-tawariki kullama jama'ar ruwatu wa khatta kullu banani karka karbi duk wani tarihi da masu ainihin riwaya suka tara da duk wani abu wanda yatsu suka zauna suka rubuta sai ce irwil hadisal muntaka ka rinka ruwaito hadisi tatacce an ahalihi daga su ainihin ahalul hadisi daga marwaita hadisi siya mazawil ahlami musamman mutanen da suke waɗanda suke da ainihin dattaku waɗanda suke da mutunci wal asnani da waɗanda kuma suke da dattaku wajen shekaru kabnul musayyib kamar sa'id ibn al-musayyib والعلاء دا العلاء ومالك دا مالك والليث دا ليث والزهري دا زهري أو سفيان كوكما سفيان ابن عيينة جماعة من غاني tuna daga cikin haƙƙin duk wanda ke halartar darasin nan na hiqba muna so kowa zai kokari akalla in ba za ka iya haddar wannan ba domin tana daga cikin syllabus din mu a darul hadis na haka muna da ita a cassette muna da ita a cd wanda mun raba wa ɗaliban makarantar fiye da shekara biyu don me don kowa ya je ga littafin kowa yana da shi ga kuma ainihin kaset ana karanta maka kana ji mun yi haka ne don ya zama me ka ci karfin iya karatu in ya soran da aka zo karantawa sai kai kokarin gyara hadda da kuma gane fassarorin ma'anar ina fatan mun gane don haka zan karanta yanzu ina son duk wanda ke saurare na sai ya bi ainihin karatun mala ya ce la taqbalanna min at-tawarikh kullama جمع الرواة وخط كل بنان اروي الحديث المنتقى عن أهله سيما ذوي الأحلام والأسنان سيما ذوي الأحلام والأسنان كابن المسيب والعلاء ومالك كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان والليث والزهري أو سفيان لا تقبلن من التواريخ كلما لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بنان جمع الرواة وخط كل بنان اروي الحديث المنتقى عن أهله اروي الحديث المنتقى عن أهله سيما ذوي الأحلام والأسنان سيما ذوي الأحلام والأسنان كابن المسيب والعلاء ومالك كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان والليث والزهري أو سفيان to Allah ya taimake mu ƙarshe bari ku ji abin da kahafani yake cewa wannan daga nuniyan ne zan karanto yace billahi qulu kullama ashadtumu rahimal ilahu sadaka ya kahafani yace ina roƙon ku dan Allah duk sanda kuka rera wannan waka ku ce kahafani Allah ya ji kanka to Allah ya ji kanka ya kahafani da haka ya ƙare baitin yace billahi qulu kullama anshattumu rahimal ilahu sadaka ya kahafani Allah ya ji kan muryar ka kafani ai murya ta abiri ne da jiki Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji ai ma'anar wannan waɗannan baituka shine idza aratta tarihan sahihan idan kana buƙatar tarihi ingantacce fa huwa alladhi yarwihi haula to shine wanda irin waɗannan mutane irin su Imam Malik suke ruwaitowa wa amsaluhum da makamantansu min thiqat daga cikin amintattu la kama ya kulul kafirun ba wai kamar yadda da yawancin mutane suke faɗi ba mimman ya na fi sirati ashabin rasul daga cikin waɗanda suke suka game da tarihin sahabban manzon Allah miyagun mutane abin da suke cewa cewa suke me inna tarihana aswadu muslimun tarihin mu baƙi kirin ne duhu ne da shi ko qatimun wato mai matukar baki baki sitik siffa ce wannan is an adjective wato baki baki sitik mai cike da duhu to wannan magana suna faɗinta wai suna ganin suna faɗinta ne ta koma ta zama aibi ga sahabbai ko a'a za ta dawo har zuwa gare su domin duk sanda ka zo tsakiyar kasuwa kana cewa jama'a babanka kaza kaza kaza ne kana faɗin mugayen halaye game da babanka to wannan abin da kake faɗi kondemin ne ga mahaifinka kaɗai ko har gare ka to balle wannan dangantaka ta fi dangantaka ɗa da mahaifi dangantaka ce ta addini ina fata an gane na to khairan Allah ya taimaka to shi ne sai malai yake cewa la maganar da suke faɗi ba haka bane tarihin ba ɓatacce bane amma bari gaya muku gaskiyar lamari su shi a tarihin su ɓatacce ne domin tarihin shi a salsala shi ne daga waɗannan munafukai ne su abdullahi dan ubai ya ce eh shi ne abin da har yau 'yan shi'a suke tabbatarwa ko a kan intanet nake karanta wani dan shi'a yana rantsuwa rantsuwa irin wadda ita ce rantsuwa ta ƙarshe da mutum zai akan cewa ya rantse da Allah Aisha kafira ce kuma fajira ce to abin da zaka ce suwaye da wannan akidar a zamanin manzon Allah su Abdullahi dan Ubay dan Salulu da aka taho tafiya ta tafiya a zamanin tabi'ai suwaye da wannan akida su ne su ainihin Abdullahi ibn Saba ba Yahudan da ya zo ya ce ya musulunta da haka su tarihin su mummuna ne amma wallahi mu tarihin mu la ba batacce bane ku ji abin da malam yake cewa bal tarihuna nasi'un tarihin mu tatacce ne jamilun kyakkyawa tayyibun mai kanshi tatacce shine nasi' jamilun kyakkyawa sannan tayyib mai kanshi yastamti'ul insanu bi qira'atihi mutum in yana karanta tarihinmu yana jin daɗi domin ina tarihinmu yake gashi na Qur'ani laqad nasarakumullahu bi badrin wannan shine tarihinmu akwai daɗi ko ba daɗi laqad radiyallahu anil mu'minina anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajarati wannan shine tarihinmu yanzu wannan da daɗi ko ba daɗi akwai daɗi akwai daɗi ina fatan mun gane to amma suna su tarihin babu shakka yana da duhu innal munafiqina fi darakil asfali minan nar to haka zaka yi ta karantawa har sura ta kutun da guda suratul munafiqun kamar yadda ake da suratul mu'minuna kamar yadda ake da suratul kafiruna dan haka mu dai namu tarihin gyararre ne amma duk wanda ya ce nasu tarihin batacce ne to babu shakka salsalar su abdullahi ne wannan magana na taɓa tsintarta daga bakin zazzaki yana bayani yake cewa wai tarihin musulunci tun daga rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to mugun abu ne ba shi da daɗin ji to kenan su wane ne aka bar wa musuluncin sahabbai da ahlul baiti to yaya aka yi dukkan su suka haɗu suka ɓata in ba haka ba da sai ya ce tarihin suwa ne na da kyau tarihin su sai ce gaba ɗayan tarihin musulunci ya gurɓace tun daga wannan lokacin kenan by extension musuluncin da ake har yanzu gurɓatacce ne don haka jama'a mu tarihin mu gyararren abu ne mai daɗi karanta alqur'ani an tambayi aisha menene ɗabi'un manzon Allah ta ce kana khuluquhul qur'an alqur'ani alqur'ani daɗi ne da shi in kana karantawa duk kissoshin alqur'ani daɗi ne da su sunna daɗi ne da ita malam yake cewa waman arada tawassu'a wanda yake son ya yalwata wajen karanta tarihin mu falyarji ila kutubit tarih to ya koma ainihin littattafan tarihi ka tarihil umami wal muluk ka tarihil umami wal muluk kamar tarihin al'ummomi da sarakuna al-mashhur bi tarihi tabari wanda aka fi sani da tarihin tabari aw al-bidayati wan nihaya ko kuma al-bidaya wan nihaya libni kafirin أو تاريخ الإسلام للذهبي كوكما تاريخ الإسلام للذهبي أو غيرها من كتب التاريخ المعتمدة كوكما وستنسو لتتفين تاريخي وتندسك أبو, أبو, أبو بندو غروني abin da mala yake son ya ce ka ji dai a takaice amma wanda yake son ya ga tarihin musulunci zalla tarihin musulunci ga littattafan da zai koma idan ba ku manta ba a can baya malam ya dan yi magana irin waɗannan littattafan da tafsili a can a inda ya ce wanda ya kware wajen tacewa da tantancewa yake da ilimi kenan ko sai karanta littafin ainihin tarihul umami wal muluk domin wannan tarihi ne kamar yadda za ku zo ku jiya daga bakin mai littafin ya ce na tattaro duk abin da ya zo gare ni ne ban yi ƙoƙarin tacewa ba kai da ya magana ya magana ma sai ya ce ka sani da cewa ni fa manufata abin da na rubuta ba wai abin da zai zama madogara ba ne na rubuta ne abin da ake yawo da shi a duniya shine na bi na tattaro amma sai na kawo domin masu ilimi su duba su ga iyakacin matsayin abin da ake hujjan da shi kenan fa wato magana ce sai mutum ya gama gaya maka ita wannan magana ta ɗaure maka kai dagawa sai ce maka ai wani ne sai ka ce zancen banza saboda magana wani din zaka sa ta abin to dan ana ta yawo da tarihin amma ba a faɗi waɗanda suka kawo ba sai shi ya ce bari ya tara tarihin ya nuna wa duniya waɗanda suka kawo dan a gane ƙimar waɗannan maganganun wajen lalacewa na fatan mun gane to sai malam ya ce wa yu'tabaru tarihul imam at-tabari ahamma kitabin fi tarikh al-islami to amma ana ɗaukar shi tarihin imam at-tabari din nan mafi muhimmanci daga cikin tafan tarihin musulunci wa kasiran ma yanqulun nasu anhu kuma sau da yawa mutane suna ɗibowa daga wannan tarihi fa ahlus sunna wa ahlul bid'a yanquluna wa yahtajjuna bi tarihi tabari da ahlus sunna da yan bid'a suna ɗibowa kuma suna kafa hujja da maganganun da ke cikin tarihin tabari ولماذا يا ترى يقدمونه على غيره من التواريخ dan Allah ya kai mai karatu menene kake ganin dalilin da yasa suke gabatar da wannan tarihi a bisa sauran littattafan tarihi ko ka san dalilin da yasa aka fi fifita shi akan sauran yan bid'a sun fi son shi ahlus sunna sun fi son shi me yasa malam yace awwa yuqaddamu tarihul tabari ala ghairihi li umurin kaseera ana gabatar da tarihin tabari ne akan sauran littattafai saboda dalilai masu yawa min ha daga ciki awwalan na farko قرب عهد الإمام الطبري من تلك الحوادث kusancin al'imamu tabari da waɗannan matsalolin duk da suka faru duk rikita rikitan nan da ake cewa ta faru to imamu tabari ya yi kusa da ita tsakanin shi da ita bai wuce shekara ɗari zuwa ɗari da ashirin ba don haka ya yi kusanci da ita fiye da wanda zai zo ya baka labarin ta bayan shekara ɗari shida ko ɗari bakwai kamar ibnu kafiri ko ibnu jauzi ko makamantansu kaga kenan idan ka fahimci wannan da kyau a ce daga faruwar abu wani ya zo ya ɗauki rahotanni ko ya rubuta ko ya yi kaza ya fi a ce sai bayan kwanaki uku ko biyar ko wata guda sannan wani ya zo in an zo labarin wa za a fi gabatarwa wanda yake da kusanci da faruwar abu abinda wannan magana take cewa a takaice imamu ibnu jarir na tabari shi ne mutumin da ya sajjala tarihin da farko kafin kowa kafin shi ba a samu wanda ya tsaya ya aikin tara tarihin kamar yadda ya ba wanda kuma yana kusa da faruwar abin don haka za ka ga tsakanin shi da matsalolin za ga mutum ɗaya mutum biyu sun yawa mutum uku mutum ɗaya mutum biyu mutum uku ko kun fahimta ka ji dalili na farko da yasa ake gabatar da shi saniyan na biyu annal imam at-tabari yarwi bil asanid imam tabar yana ruwaitowa da isnadodi duk maganar da ya faɗa sai ya ce wane ne ya faɗa min daga wane daga wane ya ce an yi kaza duka ku ji wannan babu magana ƙwaya ɗaya da ibnu jaririn ya ruwaito ta ba da isnadi ba ko kun fahimci wannan littafin gaba ɗayan shi yana da isnadi akan komai kankantan matsala saboda me saboda waccan maganar da na faɗa muku ya faɗa wadda za mu zo mu ji ta ita ce ya ce maganganu ne ke yawo a duniyar ilimi waɗannan maganganun ba a san inda suka taso ba shine ya bi su ya bi duk inda aka ruwaito su da waɗanda suka ruwaito sai ya rubuta in kun fahimci wannan da kyau ba zai bar wata magana kenan kwaya ɗaya kuma shi bai kawo mata isnadi ba tunda shi ya zargi rashin isnadinta ya sa mutane suka ruɗe to sai ce bari shi ya kawo maka ya nuna maka isnadinta don haka ku gane muhimmancin littafin shi babu wata magana kwaya ɗaya da ya ruwaito sai da ya kawo mata salsala salisan na uku jalalatul imam tabari rahimahullahu matsayin imam tabari Allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi wato darajar shi da girman shi wa manzilatuhul ilmiya da kuma ainihin darajar shi ta ilimi ya fi ƙarfin profesan zamani ku karanta a ƙasa gashi malam ya ce a tabari wane ne tabari wa muhammad ibn jarir ibn yazid ni kuma in ƙara da faɗin sunan baban kakan shi ibn kasir ka kiyaye muhammad ibn jarir ibn yazid ibn kasir shine muhammad ɗan jariru ɗan yazidu ɗan kasir sunan shi Muhammad sunan baban shi Jarir sunan kakan shi Yazid sannan sunan baban kakan shi Kafir ina so ka riƙe wannan gabar da kyau saboda darasin da mai yiwuwa zan zo zan yi wasu bayanai a gobe za su taimake ka insha Allah wajen ƙara fahimta da gano cikakken dalilin da yasa na gano maka suna na hudu daga cikin salsalashi Allah ya kai mu lafiya abu ja'afar baban ja'afar at-tabari mutumin ƙasar tabaristan mufassirun malamin tafsiri ne wa muhaddisun kuma malamin hadisi ne wa mu'arrikhun kuma malamin tarihi wa faqihun kuma malamin fiqhu wa usuli kuma malami ne na ilimin usulul fiqhi imamun shugaba ne a cikin ilimi mujtahidun wanda yake tsayayye da kanshi ba jikin wani yake kwanciya ba wulida bi amal an haife shi a garin Amal ta Tabaristan sanata arba wa ishirina wa mi'atain hijira na da ɗari biyu da ashirin da hudu hijiriya wa tuwufiya sanata al'ashira wa salasimi'a hijiriya an ya rasu kuma hijira na da ɗari uku da ainihin goma min tasanifihi daga cikin littattafan da ya rubuta akwai tarihul umami wal muluk tarihin al'ummomi da ainihin masu sarauta wannan littafin babu kamar shi a wajen tarihi shine wanda muke magana akai kuma za mu zo mu darasi na musamman akan shin Allah su sannan wa jami'ul bayan fi ta'wili ayatul qur'an da kuma tattara bayani gamsashe game da fassara ayoyin alqur'ani duk wata aya ta alqur'ani sai da ya lalubo wata aya ko hadisi ko wata magana daga cikin maganganun malaman farko sahabbai ko tabi'ai ko kuma magana annabi ya fassara da ita qala al imam az-zahabi imam az-zahabi yace kana fiqatan hafizan amintacce ne kuma babban mahaddaci ra'san fi tafsiri shugaba ne a cikin tafsiri imaman fil fiqhi limami ne mai zaman kanshi a cikin fiqhu wal ijma' da kuma ijma'i wal ikhtilaf ya kware da sanin inda ra'ayoyin malamai ya haɗu da inda ra'ayoyin malamai ya saba allamatun fi tarih hamshakin malami ne a cikin tarihi wa ayyamin nas da kuma zamunan mutane arifan bil qira'at gangaren ne masanin karatun alqur'ani wa ghairi zalik da waɗansu ilmomi ma daban ka duba siyarwa alamin nubala mujalladi na sha hudu shafi na ɗari biyu da saba'in jama'a kun ji wannan daraja a cikin ilimi ita ce dalili na uku daga cikin dalilan da suka sa ake gabatar da littafin imam tabari a cikin tarihi a bisa na kowa to kuma ina son kusan wannan darajar tashi ita ta sa ake gabatar da tafsirin shi a duniya fiye da na kowa tafsirin shi ya fi na kowa rabi'an na hudu anna aksara kutubi tarih mafi yawancin littattafan tarihi inna ma tanqulu anhu daga gare shi suke cirowa to tunda daga gare shi suke cirowa dan me zaka tafi reshe ka bar asali dan haka ga mutane sun fi dogara zuwa gare shi tunda su ibnu kafir da su imamu zahabi da kansu suka faɗa ƙarara suka ce duk madogara abubuwan da suke rubuta daga ibnu jaririn suke ɗaukowa sai dai inna masu suna tacewa ne ina fata an gane wa idza kana al-amru kadhalika yace to tunda al'amarin haka yake fa nahnu idza aradna an naqra to idan muka so mu ainihin karanta tarihi فلنذهب مباشرة إلى الإمام الطبري to kawai kai tsaye sai mu tafi zuwa ga al'imamu tabari shi ya fi dacewa mu karanta littafin tarihin shi walakin sai dai kuma kama zakartu kamar yadda na ambata haka za mu karanta ba zuwa za a yi a karanta kawai duk abin da ake ciki a ɗibo ba fa ahalus sunna ya na min tarihin tabari ahalus sunna suna ɗibowa daga tarihin tabari wa ahalul bida'i kazalika yan bid'a ma haka ya akhuduna ma yuwafiqu madhhabahu suna ciro abin da ya dace da ra'ayoyinsu fa kaifa nuwaffiqu baina hadha wa hadha to yanzu mu da muke magana tacewa da tantancewa ya za mu daidaita tsakanin ɗaukowar da waɗancan ahli sunna da waɗancan 'yan bidi'a gaba ɗaya suke daga wannan wurin bala yace tarihu tabari kama zakarna min mizatihi annahu la yuhaddisu illa bil asanid shi dai littafin tarihu tabari kamar yadda muka ambata yana daga cikin fifikon da ya samu akan sauran littattafai shine shi baya ɗaukowa baya ba da labaran shi sai da me sai da isnadodi sai ya faɗi waɗanda suka gaya mai wato shi baya kwai sai da zakara ba kaza a girbace duk maganar da ya faɗa zai faɗi waye ya gaya mai waye ya gaya mai waye ya gaya mai mun faɗi wannan a baya ko wa ahlus sunna ya'khuduna sahiha to su ahlus sunna in suka shiga littafin nashi suna ɗibo ingantattu ne min asani da tabari daga cikin isnadodin tabari to suna ɗibo ingantattu ne bainama ahlul bid'a yayin da su kuma yan bid'a ya'khuduna sahiha sukan ɗibo ingantacce wal ghafsa da abin da yake lalatacce wasamin da abin da yake mai dama-dama almuhim abin da yake da muhimmanci a wurinsu an yi wafika a hawa'ahu abin da za su ɗauko ya dace da son zuciyarsu ya zama sahihi ne o'o ba don ingancin shi suka ɗauko ba ya zama ba'ifi ne ina ruwansu ba ruwansu da raunin shi abin duk da suka gani haka suke yi wallahi jama'a ku dage ku yi karatu wallahi sai kun yi karatu za a kara addini duk wannan hayaniyar da ake so ake a hana matasan ahalus sunna karatu su zama yan oda kafcecen malami ne na shi'a muka haɗu a madina jama'a gaban masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin bookshop bayan mun yi wasu tattaunawa haka can sai ɗauko wannan tarihin tabari ɗin sai nuna mini wata magana yana nuna mini sai na kyalkyale da dariya ga kibbe ɗaurawa ne akan shi fa da alkyabba ya sa yana ta barazana sai na ce mishi menene sai ce in karanta wannan magana sai na karanta sai ne dariya sai ce ya nake dariya sai na ce mishi me yake nufi sai ce ba ni ganin abin da magana ta ce sai na ce na gani sai na ce amma shi ko ba ganin isnadin sai ce in dubi magana mana sai ce dubi isnadin sai ce me a cikin isnadin sai na ce ga lot ibnu yahya abu mikhnaf sai ce sun ma maza sai na ce mishi ina zuwa sai na sa hannu sai na ɗauko lisanul mizan a nan cikin library a bookshop ne afwan sai na ɗauko sai na nuna mishi sai na ce kaga abin da malamai suka ce akan shi sai ce ku abin da yake wahalar da ku kenan sai na ce kawai zaka gaya mini magana haka sidda sai na ce mishi yanzu idan na ce maka Khomeini kafiri ne sai ce hasha na ce a tsaya mana magana muke na ce maka Khomeini kafiri ne sai in jawo maka wani littafi kawai na nuna maka zaka yadda ya ce a'a sai ya gane me sai ya gane ingancin magana na ce shine yanzu abin da nake nuna maka a madina muka yi haka to ma'ana shine ko menene su kawai almuhimmu shine ya dace da son zuciyarsu wannan magana ta dace da son zuciya zaka ji wannan yahaya lot ibn yahaya abu mikhnaf sai da ya ruwaito riwayoyi guda ɗari biyar da tamanin da bakwai a cikin ainihin littafin ibnu jaririn tabari shi ne hikimar da ta sa ibnu jaririn ɗin ya tara littafin ai mafi yawancin riwayoyin tarihin ƙarya tun daga zaman saƙifa da aka yi har zuwa kisan sayid na husaini riwayoyi ɗari biyar da tamanin da bakwai lut ibn yahaya abu mikhnaf hanshakin makaryaci ne za ka zo ka ji yanzu ba da daɗewa ba shi ya ruwaito su in ba ku yi karatu ba waɗannan riwayoyin su ake gaya muku su ake gaya muku don haka dole ku tashi ku yi karatu wannan hayaniya da ake so a maida musulunci ya zama addinin siyasa addinin yan iska addinin yan zanga-zanga da ɗaga tuta wallahi ba shine addini ba addini ne na a zauna a karanta ka yi magana ka kawo dalili baka da dalili a ce maka ka yi shuru amma in aka buɗe musulunci ya koma addinin dandalin siyasa kowane jack and harry kowane mashirmanci dan ma habba wa dabba zai miƙe ya yi magana saboda kawai ya sa rawani ya sa alkyabba sai a ce a dubi girman shi a'a a yi maganar a zaune don ba abin da ya kai a hayaniya ba abin da ya kai a jijiyar wuya magana ce ka faɗa ka faɗa eh tabbatar mana da ingancinta ba ta da inganci eh mu muna da ilimin da za mu gane ya inganta ko bai inganta ba alhamdulillah Allah ne ya bamu gashi mun gano wannan bata inganta ba ga littafin kai ma kana da shi shekara nawa da rubuta shekara dubu ɗaya ko shekara ɗari bakwai je ka kai nazari amma abin da ake so a yi wa matasan ahli sunna a najeriya shine cikin da babu uba shine a buga mata ciki a batta ta rasa wa za ta danganta wa ɗan shine ga dai ɗalibai har ɗalibai ga ɗalibai har ɗalibai duk garin da ka je na ahli sunna za ka samu ɗaliban ilimi amma sai ka je ka samu an kawo musu wata hayaniya akan ta suke ta yawo ilmomin da ake kira ulumul ala ba su san su ba ko kaɗan duk suna hayaniya ne akan wani abu wanda shi abin da suna da ilimin ala da kansu ba zai zama musu matsala ba za su gane cewa wannan ba matsala ba ce duk garin da muka je sai ga ɗalibai ne ga sunan sun taru amma sai ka ga littafin da yake matsayin shi a ilimin hadisi ilimin tacewa da tantancewa shine matsayin slate ka san slate da ake bamu muna primary one a baka kwankwame man bakin allo an rubuta 1 2 3 zuwa 100 an rubuta abcd ko to littafin da yake matsayin shi kenan a mutsalil hadisi ga basu ma san shi ba shine bai kuniya fawqa 30 bi 40 atat baiti 33 ne na waƙe a cikin mutsalil hadisi wanda wannan in ka iya shi to kamar mutum ya je makarantar allo ne a ce mishi a'uzu ya ce a'uzu sai a ce to je ka sai gobe matsayin shi kenan a ilimin mutsalil hadis sai ka ga ba su san shi ba to yanzu irin waɗannan da zaka je ka samu sun kai dubu biyar sai ka je ka same su a Bauchi sai ka same su a Maiduguri sai ka same su a Gombe sai ka same su a Taraba ka same su a Adamawa ga sunan an tara su an ɗora musu wata hayaniya aka in ka zo kana magana ilimi sai ka ji sun yi jungun jungun ba sa responding ba a karantar da su ilimi me ake karantar da su kawai za a je a ɗauko wata magana ne ai ga Usaimin ya ce kaza shi Usaimin waɗanne ilimi ya karanta ya kai ga faɗin wannan maganar ku ba ku kokarin koyon wannan ilimin ko kuma da haka za ku yi addini Usaimin ya ce kaza Albani ya ce kaza Bin Baz ya ce kaza ku matasa ne ku tashi ku yi karatun sciences na addini yadda ku da kanku za ku gane inganci ko rashin ingancin wannan magana albani ne ya faɗe ta bin ya faɗe ta ko ibn al-usaimin a'a kawai wai sai ce ai tunda albani ne ya faɗa ta zama ingantacciya ai tunda bin ne ya faɗa ko ibn al-usaimin sai a ce ka saba wa hanyar malaman farko malaman farko ba da girman mai magana suke gane nagartarta ba amma da karfin hujjar shi saboda haka matasa duk wannan hayaniya ƙarshen wannan darasi namu da zamu yau da gobe in Allah ya so zan zo in haɗa muku lacca kamar ta kwana uku ko hudu a jere cikin makon nan ko mako biyu masu zuwa akan tarihin ilimin hadisi da kuma muhimmancin shi dangane da tacewa da tantance maganganu insha Allahu ba dan kuma ba dan me dan ya zama haske ga al'ummar mu wannan ilimin jama'a da shi ne ake tace lugal arabiyya lugal arabiyya da kake ji ana tace ta ba kowace hayaniya ce suka kawo ake karbe ba dubin me suke cewa yan lugar cewa suke litta abidi sai a ce wannan bid'a ce a cikin lugar arabiya ma bid'a ce wannan ka ce lan tufidu ta'abid bid'a ce ina yan kira'a masu wasulul jami'i sai a ce bid'a ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بدعة كي وصل الجميع بدعة كي ده ilimin za a iya tacewa da ilimin musalai hadith to wannan ilimin a ce bai da muhimmanci jama'a ina son a wannan matsayin in tsaya ku gane muhimmancin aikin da muke kokarin samar muku da shi a nan zaria sabanin wasu garuruka da ake cewa je ka gari ka baka ga an sauke tafsirin alqur'ani an sauke littafi ta ba an san a'a an sauke amma viruses guda nawa ne a cikin wannan karatun tsutsotsi nawa ne a cikin karatun kuma ba a da antivirus kun wankewa duk garin abin da ake magana ana magana ne a nan tukuna duk abin da za mu karantar da ku a gina tukuna a bisa wata ka'ida wadda an tace an tantance ne in ba haka ba alƙur'ani sahabbai lokacin da manzon Allah ya rasu ba zama suka suka tantance abin da yake ƙur'ani ne da abin da wasu suka haddace ba ƙur'ani ba ne wani an koya mai wata addu'a sai je haddace ta ke ƙur'ani ce in ya zo ya faɗa sai a ce a wannan addu'a kwanciya bacci ce to inda kawai sahabbai haka suka rinka duk abin da aka kawo suka zuba zai tabbata qur'ani ya zama qur'ani to kuma yanzu daga baya an dawo an sake hargitsa abubuwa ya za ku ku tace su almuhimmu ba shine ai tafsirin alqur'ani a sauke ba almuhimmu ba shine a karanta sahihul bukhari a sauke ba almuhimmu ba shine a karanta sifatus salati a sauke ba amma ana son a samar da ɗaliban da da malamin zai fara musu tafsirin ya rasu sai a samu mutum hamsin cikinsu waɗanda za su iya tashi su ci gaba daidai ko fiye da idda ya bari amma garuruka nawa ne malamai suka mutu mutuwar malaman ta kashe addini saboda ba su koya wa ɗaliban ilimin da ake bi ake wannan irin abin da su suke yi ba ko kun fahimta jama'a saboda haka dangane da matsala akan tacewa da tantancewa dinnan jama'a ina son ku gane ita ce primary priority dinmu ita ce babban abu daga cikin manyan abubuwan da suka fi komai muhimmanci domin game da na faɗa yanzu in har ka fahimci maganar da na ce tafsirin alkur'ani sai an tace ƙira'a sai an tace fiƙihu sai an tace hadisi sai an tace to in ba a koya maka ilimin tacewar ba aka fara karantar da kai bulugul maram shi da ke karantar da bulugul maram din yana karantar da kai yana yana tacewa ran da ya mutu kuma fa wanda zai ci gaba da karantawa zai iya karantawa tare da tacewar amma aka karantar da ilimin tacewar fa abin duk da zai biyo baya mai sauki ne don haka za mu zo kan wata magana wadda dan fara ɗanɗana muku ita wani cikin malaman farko aka tambaye shi aka ce da yawan kiyamun laili da yawan nazari da daddare game da tarihin rijal na hadisi wanne fi ya ce nazari game da tarihin rijal ya ce domin me yin kiyamun laili amfani yana koma ga kanshi ne me yin nazari game da tarihin rijal ko yana karewa al'umma addini ne baka ga imam malik ba wani ya rubuto mai takarda yana zargin shi imam malik ka zauna kana ta karantar da ilimi kaza kaza kaza baka damuwa da kiyamun laili baka damuwa da kaza baka sai imam malik ya bashi ansa ta masu hankali tukuna ya ce mishi Allah ya ɗora ka akan wani aiki wanda bai gaza muhimmanci game da abin da nake ba ni ma Allah ya ɗora ni akan wani aiki wanda bai gaza muhimmanci game da abin da kake ba ka je ka ci gaba da yin aikin da Allah ya ɗora ka in je in ci gaba da yin wanda Allah ya ɗora ni shi wancan zahidi ne kwana yake sallah yana kwana kuka Imam Malik kuma kwana yake yana nazari yana bincike shine shi wancan yake ganin Imam Malik ba kiyamul laili fata lokaci yake bai san wannan aikin da Imam Malik yayi ba shine yau kaji malamin yana yana cewa kabnul musayyibi wal ala'i wa malikin darajar da imam malik ya samu kenan me yasa ba a kawo riwaya mai kiyamul laili ba anan me wa makaryaci ne yana kiyamul lailin ya wuni ƙarya kuma ko kuwa Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'ar musulmi kun ji a takaice sai malam yake cewa wa idza kana al-amru kadhalika to tunda al'amarin haka yake kamar yadda ka ji mun faɗi cewa ahli sunna suna ɗibo ingantacce yan bid'a kuma suna ɗibo duk abin da ya dace da son zuciyarsu kana min alwajibi alaina an nata'arrafa ala manhajil imam at-tabari fi tarihi ya dace da mu kenan wajibi ne mu san wanda tafarki ne imam at-tabari ya biya rubuta tarihin nashi ko an gane mala yace manhajul imam at-tabari fi tarihi tsarin imam at-tabari a cikin tarihin shi لقد أراحنا الإمام الطبري رحمه الله في هذه المسألة إمام الطبري الله يجكن شياه تشيم كما دوانا مسألة دمكي بنشكي أكي وش مسألة شيء مسألة ريايا يربط للتافن تياه تشيم بمقدمة دوات شمفتا كتبها في أول كتابه wadda ya rubuta ta a farkon littafin shi kun ji shi da kanshi ya faɗi tsarin shi a littafin shi amma kun san me yake faruwa kashi casa'in da biyar na mutane ba sa karanta mukaddimar littafi don haka ku karanta bulogul maram ku karanta mukaddimar shi sai ku ji ya ce in na ce malamai hudu ina nufin abu dauda da nasa'i da tirmidhi da ibnu maja idan na ce malamai biyar ina nufin waɗannan da kuma imamu ahmad idan na ce malamai bakwai ina nufin ahmad bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i ibnu maja in na ce malamai uku kuma ina nufin abu dauda da nasa'i da tirmizi ya ce duk sanda na ce bukhari da muslim suka ruwaito hadisi to ba zan haɗa sunansu da wani malami ba wannan ita ce jumillar abin da ke cikin muqaddima bulogul maram yanzu in ka karanta wannan kana karatun bulogul maram sai ka rinka littafin kyakkyawar fahimta to amma sai kai zuku sai ka tsallake muqaddima sai ka zo ka fara an abi hurairata radiyallahu anhu huwa tahur ma'uhu alhillu maitatuhu akhrajahu al-arba'atu malamai hudu suka ruwaito shi da abubakar gumi da dahir bauchi da sharu sale da sidi wani sai to an ce malamai hudu zuwa yi malamai hudu muka sani sai ta jayayya can wani yaro yana nan dan haya islam sai ce akar makallawa ba daidai bane sai ka ce mara kunya ne yan agaji su ci zalin shi ranar kiyama da kai da yan agajin ka ku shiga wuta kuma gaskiya yake faɗi ina fata an gane laifin shine baka je ka karanta muqaddima ba don haka karatun muƙaddimar nan ta wannan littafin za ta hutashe mu za mu ji da bakin shi me yake faɗi da alƙalamin shi mai rubuta gashi ya ce ya rubuta a farkon littafin shi sai malam ya ce walaita allazina yaqra'una hadha at-tarikh yaqra'una hadhihi al-muqaddima kai co ina ma dai waɗanda suke karanta wannan littafi nashi na tarihi suna karanta muqaddimar da shirman su bai faru ba da shi a ƙasa sai malam yace bal yanbaghi li kulli insanin idza arada an yaqra kitaban min al-kutub an yaqra muqaddimat al-kitab ya kamata ga duk wanda yake karanta ko duk wanda yake son ya karanta wani littafi daga cikin tafai kowanne ne ya karanta muqaddimar littafin hatta ya arifa manhajal muallif yadda zai ya san tsarin mai littafin yaya mai littafin yake nufi ina fatan mun gane yanzu mutane da dama da suke karanta sifatul salati sai su karanta sifatul salati sai sai mu ji sun fassara a murde in muka ce musu ai ba haka bane sai su ce ya baka ce ba haka bane sai mu ce to ai mai littafin ga abin da ya faɗi a muqaddimar ya ce in ya ce kaza kaza yake nufi yaushe zai yiwu kuma shi ya faɗi abin da yake nufi kuma ka zo ka ce wai ba haka yake nufi ba kai ka fahimci abin da yake nufi ba haka bane ka fi shi fahimta kan shi kenan ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka يقول الإمام الطبري رحمه الله في مقدمة تاريخه إمام الطبري يكي فدي مقدمة تاريخ شيئتي وليعلم الناظر في كتابنا هذا متمن ضد زي دوب للتاف النام يسني أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه dogarota ko madogarata ga duk abin da aka ga na kawo ambaton shi a littafin nan mimma sharattu anni rasibuhu fihi daga cikin abubuwan da na sharɗanta cewa zan rubuta a cikin shi inna ma huwa alama ruwitu min al-akhbar min al-akhbari yace kadai na kawo su ne kamar yadda aka ruwaito mana su haka ya kamata ka karanta wannan wurin ruwitu ko shi malam khamis da ya zo wannan wurin sai da ya nannaga yace haka ya kamata ka karanta innama huwa alama ruwitu min al-akhbar kadai ina kawo su ne kamar yadda aka ruwaito mana su waɗannan labarai allati ana zakiruha fihi waɗanda zan ambata a cikin wannan littafi wal atharu allati ana musniduha ila ruwatiha haka kuma aka ruwaito mana waɗannan zantuttuka waɗanda zan danganta su zuwa ga waɗanda suka ruwaito mana abinda malam yake son ya ce duk abin da kaga na kawo a littafin nan duk yadda kaga kyan shi duk yadda kaga kazantar shi duk yadda kaga lalacewar shi na kawo shi ne kamar yadda aka kawo mana don dama ina son in nuna maka yadda abin yake ne ko kun gane jama'a misali amai ne kai a cikin roba sai ka rufe zaka je ka zubar sai yaro yayayye sai ganka sai ya rike yana ta kuka sai ka bashi sai yake fate ne yana ta kuka yana ta kuka eh to dan dai a zauna lafiya sai ka ce mishi kai ka gani dai in ka buɗe mishi ya ga yauki ya ga dagwa-dagwa kuma sai kau da kai sai ture ka abinda ibn jarir na tabari wato labarai ne ake ta kawowa ana ta kawowa shine ibn jarir sai ce bari zan kawo muku labaran nan ku ga waɗanda suka ruwaito su to da ya buɗe sai a ce tar riwayar su lutu ce to Allah ya kiyaye kun ji abin da yake so yayi ina fata an gane Allah ya kyauta to shi ne ke cewa kamar yadda ka ji na kawo su da ƙazantarsu da komai haka ni ma na karɓo su fa ma ya kun fi kitabi hadha min khairin zakarnahu an ba'd al madina ko min khabarin abin duk da ke cikin wannan littafi na wani wani labari wanda ka ji na ambata daga wasu magabata mimma yastankiruhu qari'uhu wanda mai karatun littafin ya kyamaci wannan abu aw yastashni'uhu sami'uhu ko kuma wanda ya saurari abin sai ya munana abin ya ji munin abin min ajli annahu lam ya'rif lahu wajhan fi sihhati ya kyamace shi ne ko ya munana abin ne saboda bai gano fuskar ingancin wannan abu ba wala ma'anan bai gano ma'ana ta gari ba fil haƙiƙa game da haƙiƙanin shi falya'lam to mai karatu ya san annahu lam ya'ti fi zalika min qibalina ba daga gare mu bane ba mu muka kawo wannan muni ba wa inna ma utiya utiya min qibali ba'd naqilihi daga wasu waɗanda suka kawo shi haka muka karɓo shi mu ma inna ma addaina zalika ala nahwi ma uddiya ilaina muna kawo shi ne da gwargwadon yadda ainihin aka kawo mana shi jama'a kun ji wannan maganar fa ya ce duk abin da ka gani sai ka duba ko kun gane to bari ku ji ƙarin wata magana wadda al'imamu ibn jarir na tsabar ya faɗi wadda in allah maɗaukakin sarki ya so zan ainihin yo muku photostat daga cikin abubuwan da nake fatan zan bayar za a karanta a gobe ko kuma zuwa jibi insha allahu ta'ala ko kuma darasi na gaba daga cikin ainihin wato darussan da za su zo bari ku ji wannan maganar gata duk a cikin mukaddima ce faɗi ya ce iz domin kuwa lam naqsid bi kitabina haza qasdal ihtijaji bi zalika wannan littafin namu ba mu yi nufin kafa hujja da duk abin da ke cikin shi ba manufa ita ce tarawa ba tacewa muka yi ba don haka ba mu yi nufin mu mu kafa hujja da shi ba balle kai ma da ka ji shi mu ma mun ruwaito shi ne kamar yadda yake wato ina son ku gane falsafa da hikimar shi hikimar shi ita ce labarai ne ake faɗe suna ruɗa mutane ana kasa gane yaya fuskar su bari ku ji malaman hadisi wato ana kiran su humatuddin wato ministocin tsaro na addinin musulunci ko kuma a kira su humatus sunna ministocin tsaro na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato duk abin da ka kawo malaman hadisi ka aje wai ko labari ne ko labari aka yi a kaso sabon garin ka kawo malamin hadisi kana kawo mishi zai hukunta maka shi ka gwada malamin hadisi wata rana ka gani ka je ka zuga wata ƙarya ka kawo ta ka gani sai ya baka ka gama sai maka wata tambaya sai ka ji ka rude ka san ka shiga gidan masu kuɗi za ka ga wani irin kifi ɗan ƙarami da ake sa shi a ɗan wani roba na ruwa yana yawo haka na annashuwa ko yanzu wannan kifin in ka je za ka taɓa shi haka sai ya zille ta nan shi ne yake gani ya gudu ko haka ne ko ba haka ba kaddara kana so ka kama shi ka soya shi ne sai ka ɗan taɓo nan sai ya gudu idan ka ɗauki robar ka saka ta a cikin soyayyen man gyaɗa ba ba dole ka soya shi ba to haka malaman hadisi suke ganin duniya duk abin da makaryata suke gaba ɗaya malaman hadisi suna ganin su a tafin su ne kamar kiyashi ne ya hau tafin ka yana yawo eh da ya ga gan shi sai juya nan baya sai kai haka ko kun fahimta jama'a haka malaman hadisi suke bari dan dan muku wani labari wanda zamu zo kan shin Allah su wato a cikin karni na biyar ne Yahudawa suka je suka rubuto wata takarda ta ƙarya amma sai suka je suka samu stamp ɗin manzon Allah ko kuma suka je suka tsara stamp irin na manzon Allah keke da keke babu bambanci al'imamu safadi shi ya bada labarin wannan littafin yau shekara ɗari bakwai da ta wuce a cikin littafin shi abin da ke cikin takardar da yahudawa suka kawo wa khalifan musulunci na wannan lokaci suka ce ga takarda muna da ita manzon Allah ya yafe jizya ga Yahudawan Khaibara waɗanda su ne kakanninmu kenan ba jizya a kan mutum da manzo Allah ya fi kakanninmu khalifan musulunci ya karɓa ya karanta to sarki ne irin waɗannan sarakuna naku na gargajiya jakirkin din ba abin da ke kan shi sai mai sai tarin rawani amma bambancin waɗancan sarakunan da na yanzu shine waɗancan ba sa yi sai da malaman hadisi Salahuddin al-Ayubi soja ne ba malami ba amma tare yake duk inda yake da al-Imam Ibn Asakir mai littafin tarihu Dimashq duk inda yaje aka kawo ta magana sai ce ala gafata mala a bincika mana maganan nan to wannan sarki yana tare da al-Imam Abubakar Khatib al-Baghdadi sai ya aika aka kira shi yace ala gafata malam waɗannan jama'a da ka gani malaman Yahudawa ne ga wata takarda rubuce da larabci tsaf ga stamp sun kawo ta sun ce manzan Allah ne yasa aka rubuta ta cewa ya yafe wa Yahudawan haibara jizya kuma ga stamp ɗin manzon Allah da sa hannu komai irin na manzon Allah ana ba Khatibul Baghdadi da ya karanta kawai sai kyalkyale da dariya sai ce ƙarya ce sai sarki ya ce ya ka ce ƙarya ce sai suka ce kaifa ta kulu kaifa tadda'i anna hadha mazbu ya zaka ce wannan ƙarya ce sai ce a ku saurara yace a cikin takaddar kun ce shaidun takaddar akwai muawiya a ciki suka ce eh akwai aliyu a ciki eh akwai sa'ad a ciki sa'ad ibn mu'az ce eh sannan a yaushe aka rubuta takaddar suka ce a lokacin yakin khaibar yaushe aka yakin khaibar shekara ta bakwai sai ce to ai sai bayan shekara biyu da wannan takaddar muawiya ya musulunta ya aka ya zama shaidarta sannan shi kuma sa'adu ya rasu kafin shekara biyu da rubuta wannan takaddar ya aka yi suka zama shaida yana kabarin ya taso ya zama shaida sadda aka yi yakin khaibar sa'adu shekara shi biyu da rasuwa shi kuma mu'awiya a lokacin yana kafirci bai musulunta ba saura shekara biyu sai musulmi suka yi ta murna to yanzu haka addinin ku yake cikin tambele saboda ba ku da malaman hadisi saurari rediyon nagarta ka ji mafi yawancin malaman da suke sa ba nagartattu ba ne hadisan ƙarya suke kawowa laila nahar amma me yasa saboda ba malaman hadisi sai kaji an buga waya ana ta shi musu albarka amma tsinannu ne da la'anar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ƙarya suke to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a filin fatawa ɗaya malami ɗaya kawo hadisan ƙarya guda goma sha biyar ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ina bin shi hadisai guda goma sha biyar na ƙarya ina maganar nagarta kawai 'yan boko kun san boko ba ku san addini ba kowane jack and hari zai ku ɗauko zai representin malantar musulunci 'yan boko suna kashe addinin musulunci wannan abun ba abun musulmi si dariya ba ne abun si takaici ne but musulmi kenan ba su da good ambassadors ka duba kiristoci duk wanda za su sa a rediyo ko talabijin sai sun zaɓo nagartacce wanda zai iya outstanding duk wani challenge amma sai a bugo waya tambaya mafi sauki fa ita ce malam na to zan yi sallar la'asar na samu azhar na samu liman yana sallar la'asar zan bi ko ba zan bi ba ba sa iya ansawa amsar fa ita ce ko ka ansa da malikiya ko ka amsa da fatawa wadda ta zo daga salaf ita ce ko ka ce babu sallah bai kamata ba ko kuma ka ce eh in an yi haka yayi ka kawo dalilai duk wanda ka faɗa sai su bige da faɗa sai zama ƙarshe shi wanda ya tambaya ba amsa mishi ba wannan su ne quality na irin malaman da suke wakiltar musulmi over the media saboda me saboda karancin malaman hadisi yau shekara ɗari biyu da ta wuce dan fodiyo yake cewa a ƙasan nan tamu babu malaman hadisi in Allah ya haɗa ka da guda ɗaya yace ka makale mishi dan in ya kubuce yace sai ka daɗe baka samu ba yana kawo uzurin da yasa Abdullahi ya zauna a Nijar ne sun tafi neman ilimin hadisi a Nijar Abdullahi Gwandu shehu ya ce zai dawo abdullahi ya ce ba zai dawo ba sun samu wani babban malami ne malam jibril ibn umar a nijar a birnin agadas abdullahi ya ce ba zai dawo ba sai ya sauke sahihul bukhari shehu ya ce to ai mun baro gida akwai matsala abdullahi ya ce ka je amma shi kam yana nan shine aka dawo ana damun shehu dan ne baka ta soke shi ba ya ce a'a ba mu da malaman hadisi a nan in ka samu guda ɗaya to cafkashi in ba haka ban ya sulle ba ka sake ganin shi jibril ibnu umar ya zo sokoto ya musu wa'azi ne sai suka ji wani malami ne da gaba ɗaya ba su da irin shi ba su taɓa jin irin shi ba shine sai suka ce to abin da za su ya dawo nan ya ce ina zai dawo nan su za su bi shi sai suka bi shi suka bar duk abin da suke suka bi shi watanni kaɗan sai shehu ya dawo abdullahi ku ce sai ya sauka wannan matsalar jama'a yanzu abin da muke fama da ita a ƙasar nan kenan zaka tara malamai dubu a Najeriya baka samu kwaya biyu malaman hadisi ba ya kware a Qur'ani amma ba malamin hadisi bane dan haka zai rinka karantar da ku ayoyi da fassarar da take ƙarya ce zai rinka karantar da ku tajwidi da ka'idojin da suke sun saba ma sunna annabi ya hana a karanta Qur'ani haka to me amfanin irin wannan gaggawa da mutane suke ai marmaza a sauke musu Allah ba zai iya sauke Qur'ani a cikin kwana ɗaya ba ko a minti ɗaya ko a sakan ɗaya aka kai shekara nawa akwai hikima yace kazalika linusabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila yace mun yi haka ne dan ya zauna a zuciyarka kuma karanta maka shi dalla dalla Allah ya taimake mu malam yake cewa kun dai ji abin da yace أظن أن الإمام الطبري بهذه المقدمة التي قدم لكتابه ألقى الأهدة عليك أنت أيها القارئ yace ya kai mai karatu ina tsammanin wannan shimfiɗa da imamu tabari ya yi to babu shakka ya yi ta ya gabatar da ita ga littafin shi to yanzu fa ya jefa nauyi a wuyanka kai mai karatu tunda ya riga ya ce maka bai littafin dan ai hujja da abubuwan kai tsaye ba sai dai a bincika fa huwa yaqulu laka domin ce maka yi idza wajadta fi kitabi hadha khabarun tastashni'uhu idan kaga wani magana a cikin wata magana wani labari a cikin littafin nan nawa wadda te maka muni wala taqbaluhu wadda ba za ka karbe ta ba to fanzur amma ruwinahu sai ka duba daga wurin waɗanda aka ruwaito mana daga gare su wal uhdatu alaihi wal uhdatu alaihi sai zama nauyi yana kan wanda aka ruwaito magana daga gare shi وعلى أن أذكر من حدثني بهذا ko wa alayya an azkura man haddathani bi hadha ni dai nauyin da ke kaina shine in faɗi wanda ya bani labarin ita wannan maganar fa in kana siqatun faqbal idan amintacce ne ka karba wa in lam yakun in bai kasance siqa ba fa fala taqbal ka ka karba wa hadha al-amru yace wannan al'amarin da malam yake faɗi ko kama bihi aksarul muhaddisina mafi yawancin malaman hadisi na farko sun tsayu da shi fahina tarji'u ila kutubil hadisi gairu sahihaini a yayin da zaka koma cikin littattafan ainihin wato hadisi banda bukhari da muslim allazaini ta'ahada bi ikhraj sahihi faqat waɗanda bukhari da muslim da masu sun yi alƙawarin kadai za su fitar da sahihan hadisai ne kadai ka an tarji'a ila jami'i tirmidhi kamar ka duba littafin tirmidhi aw sunan abi dauda ko sunan abi dauda aw daraqutni ko daraqutni ولم يتعهدوا كو أو مسند أحمد كو مسند أحمد